إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha tara ga wata na Jumadal Ula, hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha hudu ga wata na farko shekara dubu biyu da ishirin don sha Allah za mu yi darasi na ishirin da ɗaya a littafin bulugul mara darasi na ishirin da ɗaya insha Allah sati da ya gabata mun ko muna ciki na bayanin matsayin zuwa wajen bokaye ko duk abin da yake da alaƙa da sanin gaibu don idan aka ce kahin ko arraf duka dai wanda zai baka labarin sanin gaibu mun ja ruwaya ta musulun wanda mutane ke kawo ko su ke kawo wata madogara ta cewa ta yin ƙasa mun ji dai bayanin malamai magabata kan masala wannan hadisi na wani annaba cikin annabawan Allah ya hud iyayen wannan zane wanda ya daidai da nashi shine to bayanin magabata da ya gabata mun horo wannan magana wani annabi ne daga cikin annabawan Allah annabin Allah nasi na Qur'ani da sunna sun tabbatar da Allah subhanahu wataala na sanar da annabawan shi gaibu kuma ba komai bane ba abin da yake sanar da annaba gaibu shaida ce ta cewa wannan dan sako ne daga wajen alimul gaibu wa shahada sai annaba suke ba da labarin gaibu shi Allah alimul gaibu shine falazir ala gaibi ahada yace lamun tatami rusul ba wanda yake tsinka kan gaibin shi sai wanda ya radar ma daga cikin manzanni shi kenan manzanni suna ba da labarin gaibu don shaida ce suna da alaka da masanin gaibu wannan kiran ba wata madogara wani doga da wacin ruwaya ya yi duba ko ya kasa kuma bayanin ƙarji iya mai ashifa yana tabbatar da cewa babu wata hujja ga wannan al'umma ko madogara wanda wani zai baka labarin gaibu ko ya halitta wani hanya ta sanin gaibu ba ta halitta kuma akwai ruwa karara cikin na ashabu sunan irin su abu dawud tirmizi nisa ibn majah haka imam hakim wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata kahina aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bi unzila muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen dan bada labari na gaba ko na baya labarin gaibu ne kuma ce fasaddaqa bima yaqul ya gaskanta labarin da ya hudi kai yarda gaskiya ne to nan manzo Allah ce faqad kafara bi unzila muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da haka ya kafirce mu abin da aka sabakar ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya sabaka mishi alqur'ani da nasu bayan qara Allah ce qul la ya'lamu al-ghaib qul la ya'lamu man sanu al-ghaib illa Allah wa ya qul la ya'lamu man sanu al-ghaib ga musu sama da ƙasa la ya'lamu man sanu al-ghaib illa Allah babu wanda ya san sama da ƙasa babu wanda san gaiban ba Allah ba to kai da akwai wani wanda ya san shi hai baka labari kuma kai da kenan ka kafirce wa Allah ta cikin alqur'ani wannan shine maganar gidan bayyarwa musulmi yarda kuma na ta da tare namu na fiqhu dauka sai ziya surus mutatar halil zuwa sa shifa karar cikin abin da ake cewa ridda me suka cewa ridda kufrul muslim musulmi ne zai wani aiki a ce ya kahuta ya wata daga musulunci to a cikin kitabun ridda ko na shifa ko na mutatar halil ga sun kawo di'a ilmul ghaib duk wanda ya da'awar wani sani na gaibu ya kahurta kenan ba na bada ba ake na ra'ayi duk da ta nama da kiya sun kawo maganar illa mutane kurin karatun daban aiki daban amma babu wata madogara ga ruwaya musulun shi sa ke man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam taqbal lam taqbal lahu salatu arba'in layla arba'in layla lafaz muslim arba'in layla ne arba'in layla duka man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in duk wanda ya je ma mai ba labarin gaibu fasalahu an shi mai tambaya kan wani abu lam tuqbalu salatun 40 layla ba ka ba sallar kwana dare 40 to wannan kurin kaje kaje ma ba gaskanta ba kaje kurin a duba maka zuwan kurin wurin boka dan ba labarin gaibu ko malami ne ko boka ne ta zaba ka labarin gaibu wannan tahiyya da sa'a ba sa'a wannan arme mai har kawace gobe ba kawace a baka labari zaka sai zaman kudi wannan abun akwai ko babu kaza ko amma sata aje a diwa maka waye barawan ire-iren wannan dai na maka naka magani ka je a diba maka waye ya maganin ko malami ne maka ko da sunan rukuya ko sunan kawai baka labarin gano ya magani boka ne wallahi boka ne ko da mai baka ya ce kanta ƙura'an kan ta maka ce ga wanda ya magani wallahi bokanci ne kama wani ruɗe ka da sunan rukuya cewa rukuya bace bokanci ne shiga da yawa mutane suna ruɗuwa suna ruɗuwa da maganar rukuya suna bokanci wallahi bai halitta bai halitta ka yarda daga hanyar rukuya ka gaban labarin gaibu wane magani wuri kaza aka binne a ji a tono duk bokanci ne wallahi kuta sana wasa cewa ni ahli sunna ne da shi dan wake ne ma kai yake nema dama kai ahli sunna shi kai yake nema mai dawo sunna kai yake nema ya zama da kai dama wanda ya bashi dama ba lalace ba me zai da shi kullun shi dan ya nema wanda yake shirye yi kana ka bakara go bakara ta guru bakara ta laya baka shi rubutu amma ka kanan kuma kana kana magana da jinu kana bada labarin waye magani an binne wuri kaza a je makwantai a yi kaza kan makwantai kaga bokanci ta hana ya saka bokanci kuma so je ya rudo ka ta hanyar abin da ake bada na abin duniya da su sun tsubu suka huta suka kawo cin ala dalilin abin duniya ne kai ma dalilin abin duniya za ka bar hanya abin da ake samu an san mutum idan bai lahiya ko nashi bai lahiya ko mai aka zai biya to za a ɗora mutum ya wallahi sun yi ɗan tsubu samun kuɗi ɗan tsubu abin kada dama haka ne sai kuma mutumin ka a bige iya ɗumuwa ko na ba da za ka yi sai ka sa samun kuɗi kan abun so ko na ba da kai akwai na ganin sama ka bai jika musu kamar amma magana ma kamar ganin doktor Allah ya kawo jika ganin sama ka hadi ba wace akwai ko ba ya wuce ka musu to ta mice jika musu ta mice ce ka musu kai ba magana ba shi ba ba warke amma ba ta shi ma ka musu ka musu ka rike kai ta hanya ce yan uwa wallahi suna girme da yan uwa kana da awa sunna kuma zaka shiga haka ta halaka wallahi Allah ya shirya da mu kenan zuwa ma wajen mai bada labarin gaibu manzo Allah ya ce ba a karba sallaka ta kwana 40 Allah shi da mu za mu tashi darasin mu na 21 yace an zaid bin arqam annahu qala kenan dai karshen hadisi wani ma'auya bin hakam as-sulami manzo sallallahu alaihi ya ce mishi inna hadhihi salata la yasulu fiha shay'un min kalam an-nas innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-qur'an yace ma'awiya wannan kaga wannan sallah wani abu na magana mutane bai halitta ayi a ciki kurin abin da ake sallah tasbihi ne a cikin ta da yin kabarori da karatun qur'ani shi na karshen karatun mu yace wa an zaid bin arqam annahu qala إن كنا لنتكلم في صلاة على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى قوموا لله قانتين yace da zai hakan ke cewa muna magana a zamanin muna magana a cikin sallah in kunna lan takallam fi sallah muna muna magana a cikin sallah kuna bin yawo kana الأحد رسول الله من زال ينا رأي أدام النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ɗayan mu zai rinka ma abokin shi hira eh wuri kaza mun kare fita wuri kaza ana hira cikin bukatu ana hira a sallah kuma babu wanda hana sun ta kula addini ba ra'ayi bane abin da aka hana shi ne hanani wani ba ana ba halaka ne sallah tana magana tana sallah na magana ana ana randevu mun kare haka tana mun mu tauri kaza kaza kaza haka ake kuma ana sallah suna haka he da wannan aya ta sauko hafizu ala salawati waslatu mustaqumun la qanati ku kiyaye salloli kenan guda biyar waslatu gusta da sallah mai hiciya ko sai ta daka mai hiciya sallah wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna masu shuru dan alqunut tana dokan alkhudu tana dokan fi'il tana dokan magana as-sukut tana ma'anoni da yawa amma anan ta zo da ma'anan sun dauki ayar ma'anan as-sukut yin shuru ku kiyaye salloli guda biyar kuma ku kiyaye sallah ta tsakiyar da wanda mun hiciya kuma ku tsaya gaban Allah kuna masu shuru ba ku magana haka sabi suka fahimci wannan aya daga nan ne ya ce fa'umirna bis sukut aka mana umarnin yin shuru wa nuhina anil kalam aka hana mu yin magana wannan maganar kiyaye salloli an san dama abu ne wanda yake sharadi ko wajibi kiyaye sallah a lokacinta da aka ce ayi ta yadda aka ce ayi ta sai keɓance a cikin salloli ya ce salatu usta na an ce fifikon wannan sallah a cikin salloli an ce sallar la'asar ce duk da malamai an yi ta buge-bugen saɓanin wata sallah ce ta tsakiya wacce ce wacce ce gaskiya nasin bukhari musulmi ruwa ta inganta wanda annan sallar sallam a handa yaƙi da aka kewaye musulmi a madina aiki ya aiki ana ramin kewaye madina almazana biyu ba da asa har ran ta faɗa garba ta yi isha ta zo ba a yi ba can daga baya ta kuma aka ankara aka lura ashe ba a yi ba sallah ta la'asa ana manzan da kace mala Allah quburan wa biyutu munara kama shagaluna sa rusta yace Allah cika kabarburin su da gidajen su da wuta sun shagaltar da mu game sallah ta tsakiya kin Allah ya masa da Allah cika kabarin su da gidajen da wuta kamar suka shagaltar da mu da daga sallar tsakiya na ce za ka asar kenan wata ruwa ce za ka asar kenan ya ce hata garba ta shi masu ruwa bukhari musulun har ranar ta faɗa kenan wannan annabi karar ya gaya mana salatu usta wanda kuma nusushin ta cikin sallar bukhari ya kawo ruwaya cewa wanda sallar la'asar ta huce shi ya bata aiki shi gaba ɗaya kan magana habi ta amalu an ce aikin ranar naka mana ya lalace baka samun ladan shi kai asara wata ruwa kamar kai asar iyalanka gaba ɗaya kinan dai kwarai sallah ce mai muhimmancin gaske sallar asar kakka sake ta huce ka amma nan hucewa ta hakika ba ta jam'i ba ta huce lokaci ya huta shine babba asara wannan kiran shi islam takiya to nan maganar umul qanatin kenan wannan zai da iya so ma fasara yana sahabai suka fasara wannan aya ana duk da kunu tana dokan kaskantar da kai amma nan sun dauke ta kuma ma'ana ta yin shuru da nake neman kaskantar da kai da nutsuwa akwai hira kaga babu hira a takaici shi ne ce fa umirna bi sukut aka mana umarnin yin shuru wa nuhina anil kalam aka hana mu magana idan kullum idan sahabi akwai bambancin tabi ya ce umirna ko nuhina da sahabi ya ce umirna ko nuhina ina ga an ce sahabi ya ce nuhina ko umirna wannan abun kai tsaye kamar ce manzon Allah ne ya ce kaza dan wa yake wa sahabi umarni yake hana su manzon Allah ne da tsarma sai daga sahabi yace umirna ko nuhina wannan hadisin hukum marfu'an ne hukuman kun wannan marfu'i ne kamar a ce manzo Allah ne kenan ya musu umarni da yin shuru kuma ya hana su yin magana kenan ta wannan ake tabbatar da hujja duk wanda ya magana a cikin sallah da gangan babu sallah ta gangan wannan ijma'i ne na al'umma ijma'i ne ba sabanin mazhabo akan wanda ya magana a sallah da gangan a cikin sallah ya sai sallah ya hira to bashi sallah da malamai ka samun saɓani to idan yi da mantuwa ko bai sani ba ba kyau to na shine duk da kun sauki a malikiya da shafi'iya a nafa ne da hambala suke ta san ba ko da mantuwa kai kun nuna taɓa ce sannan sai hujjar malikiya da shafi'iya kwaye tana da ƙarfi cewa idan da mantuwa kai ko baka san ba an hana misali sabon musulmi da bai san ba addini da kyau sai ya magana a kai ba magana a gaya mace shikenan a gaba ya gyara saboda aikace gashi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadis da muka karanta na sati da ya wuce na Muawiya ibn Hakam as-Sulami wanda Muslim ya ruto ai kaga shi magana da kai sabon zama isha zama ishara haji daga haji ga wada ko yake fada kaga kuma abu manzo Allah ya tare da shi kuma manzo Allah bai ce mishi baka sallah ba yace ka ƙara ga abin da aka koya mishi ga abin da ake kaga inda har magana akan jahilci tana ba sallah ta ce ka saka sallah ba manzo Allah ko ce mishi kun ka ƙara ba a hira a sallah ko kai shi bai sani ba kaga nan hujja ce ka kiyan ta jahilci baka san abu ba rashin sanin abin wannan kenan ya bashi sauki sai dai a kai a koya mishi a gaba kai ƙara tunda ba dangan bai haka magana mantuwa abu sananne a wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya nabi ya ya cewa ya cewa wannan al'umma amana amana rangome akan akan akan daga ce rufi an ummata khata wa nisyan rufi an ummata khata wa nisyan musukuru alai an dauki ma al'umma ta al khata wa nisyan musukuru alai annabi ya ce an dauki ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilza maka kin ba aka wannan al'umma dan akan wani kuskure da kai ko ka san abin kamance kai ba akan kuskure ba ba ba da ganganci ba ko ka matsa aka akai dole kai wannan ba akan wani al'umma da lahi akan wani ababe kiran sun ƙara ƙarfin magana wanda ya magana kan mantuwa ko kuskure sallar shi tana nan wannan hatta kuma a malikiyar haka yake sallah ba ta ɓaci ba inda akan mantuwa ne wallahi alam sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa wannan maganar ita kuma tana maganar duk da hadisin cewa bukhari ya kashi muslim wancan wanda muka karanta hadisin bukhari ya kashi muslim ya kawo shi duk da na maganar muna magana a cikin sallah har sai a saukar da wannan aya to bukhari ya karuwa ka muslim ya karuwa ila lafazin da makaranta lafazin muslim ne to wannan ma zana abu huraira wata nazir bin wata nazir bin aqam ne na abu huraira ma makaranta a yanzu shi ma bukhari ya ka muslim ya kawo abinda yake daga manzana sallallahu alaihi wasallama cewa at-tasbih lirrijal wa tasbih lin-nisa yin tasbihi na maza ne yin tabi na mata ne wannan lafazi asalin wannan magana ta wakana wanda abin sananne manzana sallallahu alaihi wasallam ya tahi sulhu cikin wata unguwa wata jama'a lokacin sallah ya nisa bai zo ba nan bilal ya ma abubakar shawara ko ka tare su kashi gaba in tada ma ikama ne dai an fara sallah manzana sallallahu alaihi wasallama sai ya zo an fara sallah da haka manzana sallallahu ya zo sai su sahabbai sai suke yin tabi dan dan abubakar ya san akwai na a baya akwai sama abu ya zo ana da aka an tabi da abin tabin da yawa abubakar sai waya ya ga manzo Allah bayan sallallahu alaihi wasallam abubakar sai daga annabi mai shara ya tsaya yace alhamdulillah shi ma yana mata shi da ya shara ba kana ciki yake tsayawa gaba manzo Allah ya zo shiga aka ci gaba sallah to anan bayan an kare sallah ne manzo Allah ke so maganar ya aka yi kuna tabi kuna tabi yace abinda ake tasbihi maza tasbihi suke subhanallah subhanallah har liman ya san da cewa iya cikin wani matsala iya cikin wani ya wani kuskure subhanallah da mai tambihi su ya ce kenan maza su yi tasabihi ta su kullu nasa kuma tabi na mata ne wannan magana tabi na mata ne sai sa imam bukhari imam bukhari kai imam malik rahimahullah shi yake cewa wannan da aka ta tafi kudin nasayi sai ta nan da zamu ne dan zargi ne kamar ta dika kan mata ne kina wajen imam malik ko mata ko maza dole zai tambihi zai subhanallah ba magana tabi hamaci ba ta akai mata su ba kamar akan zargi ne annabi yace mata kan kayan aikin mata ne jamhur suka tafi akan cewa a'a kurin nasi karara wannan tawilin babu shi sai akwai ruwaya a bukatun sai musulun wanda za ta ture wannan tsammanin wannan fa'inta ta malikiya me zai ture maganar cewa ruwaya bukatun sai musulun annabi sallallahu iya cewa idza nabakum shay'un fi salah falasbihu rijal wa lasfiku nisa annabi ya ware yace idan wani abu ya zo kuna so ku yi fadakarwa a sallah yace falasbihu rijal maza su yi tasbihi lasfiku nisa mata su tabi an kare ka gani annabi umarni ayi ko ga nashi annabi raba ma kowa ake shi namiji da zai tambihi kana sallah wane wane dan mutumin ya san sallah kake ita subhanallah wane subhanallah ya gane dai akai akwai wani abu shi ne haka za ka yi ko ana buga maka gida ko ana ana kiranka mutum bai san ka hannunka ciki ba sai ka ɗaga murya ta sibihi haka mace iya tana sallah mai gida iya kiranta sai ta ta ta ta buga ta ta ta ta buga hannu ta buga haka ta ta taɓa hannu kenan shi in ya san addini ya san da cewa a dan misali addini mutane ya tsara wasa ma sai wasa wasa take sallan ma amma rena shi amma rena shi cikin da kuma tabina da kaza kenan ana bugun misali ba sai akwai mishi ya ga ya mishi kenan mata su su yi tabi dan su yi ishara ga wani abu maza su yi tasbihi wannan shine abin da aka dora mana wajen tambihi duka hatta a sashi a sallah misali liman ya kuskure liman ya kuskure ya kai ka gano ya kuskure to subhanallah shikenan kenan liman zai iya harkawa akwai lokacin da zai kasa ganewa subhanallah subhanallah kun ya yaskiri zuwa sai da ke ba ana samun haka nan liman ya tsaye da ke ka san abin kwalluwa to irin wannan ne aka halatta sai juyo kai jama'a waya ake ciki ba lahin komi jama'a waya muke Allah musamman a namiki wani bi mun gane abin da aka yi wa me yana yi aliman ana sallar da tashi ka ka sujada yawa sujada ɗaya ka tashi ba kai ta biyun ba a sai koma sai ta biyu sai tashi ta gaba in ka yi sai sujada ba da salam kun in ka yi ba ali kun an jira sallah ba matsala komi haka ake ba wani matsala ko ya magana ana halaka ne a hira ya tambaya ya ci ba matsala komi kin tasbih zai ba wani wani gyara murya sai an an wani muna masallaci ne nota muna manya da tijawa ne muna yara aka liman wannan wajen zama tashi to wai yanzu ana shawara da ko mun zaka kana ba yace gidan da haka gangan ka buka sa wai shi da tijawa wai abun kasa gangan ne buka sa liman sa kuma tsada dai sai ka buka sai da shi ka sai da shi mu ikun sai ya ce a ko na abu da ake yi amma shi zane ba amma akwai abin da ake yi ci aka yakan nan ya shi ya dauna ba ba a rike rike liman ba abu ga kasa kun tasbi subhanallah sai walka tunan duk abin da kake yi shi nan imam qurtubi da maliki wasu suna malakawa ne na ilimi na adalci ba na ra'ayi bane ba ba maliki ne amma ce gaskiya wannan magana ta jamhur ta yi magana malikiya kare da hujja da dalili cewa kurin namiji ya subhanallah mace ta yi tabi duk wanda yana bai gito mace zai faɗakarwa kurin ga abin da ya kamata ai haka manzo Allah koya mana sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine dai kenan ruwaya ta Abu Huraira ta nan kenan da duk da nan lafazin mai zo ba a zaman umarni to wani ya zo daban kuma Abu Khari haka Muslim cewa nan da ya ce a tasbihi lirrijal tasbihi na maza ne wa tasfiqul nisa tabi na mata ne waccan ce ta kaca falsabihu rijal wa tasfiqul nisa maza sai tasbihi mata sai mata sai tasbihi mata maza sai tabi haka kowa na sheki to nan da ka kenan in ba a magana kenan akwai hanyar da ake yi a yi tambihi a cikin sura shine kawai magana ba magana to amma akwai abin da ake shine kambacin yin magana a sallah shine abu karatun wa fikir da yi ta shi bai kayi ranar kun hadisi zai kawo ya ce zai kawo maka sai wa an mutarraf bin abdullahi bin shakhir an abi qal ra'aytu rasulullahi sallallahu mun kada nan mun da mun kara magana da yace mutafaqan alaihi ta zada muslimun fi salah kenan at-tasbih da zai tsukul sa fi salat lafz muslim ya ka kenan tasbih na maza ne ta'bi na mata ne yace a cikin sallah kana musulmi a cikin sallah da wannan magana take shi da mu كنان وانا شيني قال مسلم وانا مطالب بن عبد الله بن الشخير عن عبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء أخرجه لخمسة إلا ابن ماجه وصحابه ابن حبان نعم شيما أبن دا يكي وانا رواية تمطلب بن عبد الله بن الشخير يا بار لابارن أبن شيكي ياغا ياغا مدان صلى الله عليه وسلم إيا سلة وفي صدره عزيز azizul mirjal a kirjan nan zama a kirjin shi akwai wani sauti kaman karan tukunya ta tausa kwalkwalkwalkwalkwal irin karan tausa tukunya na kuka na ikina ya kuka kina je ya kai manzo ya kuka rin kuka na kai na kana shisheka kuka rin na shiga annabi ya ji annabi iyayi me yasa kawo magana anan kawo magana ya ji annabi iya sautin irin wannan sauti na tausa tukunya a saman a saman wuta kenan irin shisheka ta kuka ba a kiranta magana magana kenan wani abu ne wanda ana ji wani ƙara da sauti amma ba a kiran shi magana irin wata ke ba sallah shi ne kawai magana kenan kuka a sallah zai bata sallah magana kenan shi ko an sautin kukan da abin da ke wuya nan kenan kuma dai ruwa ta inganta kan haka sai wa an ali na ganin wa an ali كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته يصلي تنحنح لي سيدنا علي كي cewa ina da mashiga so biyu wajen manzon sallallahu alaihi wasallam ina mai shiga biyu to fa kuntu idza ataituhu huwa sali in nazo iya sallah tanahanaha li hiya min gyara murya sai ya gyara murya kenan dan in san iya sallah ya ce rawahu nasa'i wa ibn majah saka ruwaya imam saka ibn majah to wannan ruwaya tana da rauni ba ta da inganci ba ta inganta ba balle mu dauki ta kambacin tasabihi wannan tasabihi shine tabbata subhanallah ko tabi yin gyaran murya ana maka magana bai tabbata ba ba shi da tabbaci daga manzon da Allah ya yako inda tabbatar za a ce kenan ana iya wannan ana iya tasbihi kullun tasbihi shine abin da ya tabbata kullun subhanallah wannan ruwa ba ta da inganci ta wannan suke kawo irin su gyaran murya irin su busa a sallah su ma magana ce ta kuma su kawo magana kamar da ke cikin na ga aka dalilin da ke magana a nafa kalkalam fi sallah busa a sallah kamar magana ce kenan ka ka tu ka bushe wani abu kai magana baka sallah ta gangam to amma cewa magana tana da raunin gaske dai da mun babu ruwa daga manzala wata ce magana ce kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah ruwa ingantata ya bushe abin da yake gaban shi ya busa uf uf ya busa ba ya kira shi magana in ka ce in ka ce in ka ce uf me ka ce uf me na ce ta kai kalma ce a larabci lalle aka samu a larabci wasu kalmomi guda biyu ko ɗaya masu matar ma'ana wani an wani fi wani ila kaza amma uf uf ba mu cewa ga ma'anata da kai wa kace na wa zai ce magana ce bai dauka magana ce dokar kan shar'an bai dauka magana uf kullum ba magana kada kowa ba sai suka ce ka bushe wani abu da ka bushe kashi annabi sallallahu alaihi da yake maganar wannan Usman bin Abil As wanda yau annabi jaji ya rasulullah idan ina sallah shaidan kan gito mun ya rikita mun sallah rasa ma inda nake sallah ta rikita mun ya rasulullah ko in yasa inda yake yace idan ka ji haka wannan shaidan ne ke sa maka waswasi an ka ji abin ya zo maka kai tohi su uku a sallah kai tohi a'udhu billahi minash shaitan tubka tuwa ata tub ta ta wa tufra zaka ta wa tufra kai tohi a mun jinga to ayata ka tub to ana mace a tub jin sai shi ayata ay tub ka tuba hakumi ga ce ba wani magana kai magana kurin ka yi a uzubin labarin shirin tubukatuwa a hagumcin kasu uku iya cikin maganin da yake ma maganin wasu wasi kuma sun bin abin asa ya ce haka ne kuma allah ba lahiya mijin zainab suke nan sai samun ne mijin zainab ya shi kinan dai a takaice a sallah ba a magana da gangan kuma akan muntuwa akwai bai bata sallah magana mai kari hatta wajen imam malik kuma da maganar irin busa irin gyaran murya duk da wannan ruwa ba ta tabbata ba ta tasbihi akan shi tasbihi ake ba ba a yi ishara da gyaran murya wannan magana ba tabbata ba wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qultu li bilal كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يسلي قال يقول هكذا وبسط كفه nan menene asalin maganar da ruwa ya ce nan abu dawud tirmizi kuma hadisin ne ka tabbataccen hadisi ibn umar ikishin bilal kaifa ra'ayta nabi sallallahu alaihi wasallam yurdu alaihi yurdu alaihi min sallimun alaihi ya kaga manzon Allah na maida musu sallama hina yusallimuna alaihi wa yusalli lokacin suka mishi sallama iya sallah ya kai mishi sallama na mai wa kana manzan sassam ya tahi irin ƙoba ce wajen wata gyaran wata sulhu wata jama'a to ya ka ce da suka yi labarin annabi yanzu ya ka tazawa aka tada wala kada ba annabi ya zo to ko zai sallama assalamu alaikum ko zai sallama assalamu alaikum rasulullah to shine to zai ka tambaye ba ka tambaye bilal da shi akai to da yake musu sallama suna suke mai sallama iya sallah yaya yake mai da musu na abin da su bilal ya umar da su dauka ibn umar suke doka a wallahi amma gaban su da ake mun zan da yawa ya ka dauka a madina bai zuwa madina sallah saka sallama iya sallah a madina amma wata unguwa ce ji daban ba da yake ba ko ya zaki zo da mai sallama iya sallah to shi ne tambayar da yake anan wata irin yaya yake mai da musallama magana yake ko ya ake shi ne tambayi bilal shi ibn umar kan bayyana akai yake tambayi bilal ya ga mishi yaya kaga mun iya mai lamu sai ta ya kula haka da wa ba sadda kaffahu haka ki da hannu ki daga haka ishara ki hannu ki daga musu nan an ce me dalilin kawo ruwa wal fikin haka zaman hajjata maganar maganar mun yi magana ta gyara murya nan ta da ya tabbata cewa kenan ishara a sallah ba magana ba ce ko da an gane wani abu shi magana fikin fikin gane su gudu maka ana yin kai ga mutum ne abin haka da suka ce a kaje kaje an an gane sallah kaje ka ta kaza kaza ina da suka sallah kuma tambaya kaje ku ta jiran banza wani sallan ka kare kana zuwa wurin wani kaga wani nau'in magana ce maka amma kuma bari lafazi ba to to ya halitta ya halitta manzala yana yi ya daga ka ga so ce mai da haka kan ka diba Aisha da lokacin da aka aka aka kisfewar kisfewar rana ina ga sama ka shigo ana amsala ta kuma ana da an ta sallar rana sallar rana sallar an taru ba sa Allah ba to Aisha ta sallar ta ce o me aka lafiya ko ta mutu gudan ta ta mutu rana ta ce kenan aya ce ko ta ce in kada ka daga mata kai kada kai kada kai ba ai da magana ce ne yake me me da kai yake ne ko na'am isharar ce eh kenan wannan iya karantar da mu dai kun a takaice kenan ishara da hannu dan ce hatta a juma'a an hana jiwa an hana magana amma mutum kame kame ishara tana ba zai batalla kame ishara da hannu ba a yi bai cikin magana bai cikin abin bata ma juma'a dan ka ba ta kaya magana kira da ana wuri za a gane ma'ana amma bai cikin layin magana shine ko anan sai karantar da kai ma hafiz ibn hajar kenan ana mai sallama ko mai daga hannu ta wajen musu ishara ta mai da sallama dole fikiru ce da mun ce ta hadisi da duka shi ta dama yayin shi nafa akan fikiru ce amma a hadisance sadaka hira komai ga kaza zaka fahimci abin da ke nisan he baban kaza kenan zaka fahimci mas'alar fikirun shi cikin abin da yake kawo maka na hadisi yanzu sai hadisi na gaba da wannan ruwa ta inganta ta lafasan hadisin yace ibnu mulka cewa qultu nace ma bilal qultu bilal كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه نتما بلال يا كذا من صلى الله عليه وسلم ينا ميدا من سلم ان سكا مسلما iya cikin sallah yace yaqul hakaza yaqul mana yaf'al kama yaf'al qala la tadaka fa'ala yaqul kaza yaf'al kaza qawli ya doka mana alfi'il kenan iya manan kace yaqul a iya iya yin kaza me kaza da isharar sai daga hannun sama he shin hannun shi kafu jaka hannun shi ke daga yake daga ta hannun shi sai wa ana abi kuce wannan kuma ta inganta wa ana abi qatada radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu umamata bint zainab fa idha sajada wada'aha wa idha qama hamalaha muttafaqun alayhi wa li muslim huwa ummu an-nas fi al-masjid abu qatada al-asani kibar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahu hamil umamata binta binta zainab iya sallah iya ɗauke da jikar shi umamata binta zainab ya shi a hannu sai za sajara wada'aha in zai sujada in zai sujada sai aje kayan shi a ƙasa kan za a ɗauke da shi in zai sujada sai aje ta ko za kama hamala in zai tafi kuma ya ɗauki kayan shi ya rike ta an ce akwai da muke mu'amala da yara da tausaya yara an ce amma shi ne kamar da cikin wani tawji ke cewa kaga nan ba magana ta tashawish rike ta yi yake mu'amala kan shi rike kan shi inda aure rike kan shi inda aure haka yi mata haka yi mata yace kuma nan akwai magana ka kenan da kace nau'in kenan zawwa da yaro musallaci in ta kama haka ya kamata kai ka rike kanka haka yace yace anan kuma akwai maganar wani aiki a cikin sallah aiki ne ya doke ta ya ajiye ta aiki ne a sallah a ta wannan kiran akwai wata kiran da ruwan abu in ya kama karamin aiki da ba yawa ba sallah bai ba sallah kaga wannan akwai ne aiki ne kuma zai sai an ce nan akwai kiran da ruwa ta so sai na mu'amala da yaron yanda ya barta akwai abin da a ce idan mutum iya sallah in ya riƙe yaro akwai abin da bai ba hatta kabar ba ta bata ci kuwa gaba ɗaya cikin wani dalili ne in ya kama cikin tausaya mai yaro aka yi ba a yi laifi ba gana kenan annabi ya taba haka nan ya taba haka ba kullum maka zata ba a ya taba yi ba kullum maka zata da suka sallah ba a ya taba yi wata ran aka yi wata ran ne aka yi wata ran ya zo iya sallah ma Hassan ne ko Hussein ɗaya ya zo ya haushi ya doki da shi a wuya wuya shi ya hau bayan shi ana sallah aka jima a sujada ba ta so ba ɗaya cikin sabo ya ce abin ya jima ya dago kaina lahiya da ɗauke na ga wani ina ga yaro a ban shi ina mai da kaina na kyale ya ce mai da kai shi kyale sai da aka ƙare sallah sabbi suka ce ya rasulullahi mun ga ka jima a cikin sujada lahiya ne aka yi ya ce cikin ɗaya na ɗa ya zo ya hau ya gado da ni ina tsoron in tashi kankara kamar ya kamar wajen zabura ko ta da shi ka da shi na bar shi ya ƙare sai ya tafka ta kwanta shi kada ga gada abin da mamula da yaran da ke kwaye da yaran shi zai kya masu bari kenan wannan kaga wani aiki ne daban ya yi dalilin wannan abin yaro kuma nan cewa daman dan karamin motsi a sallah hatta hatta mai aka ce ma misali yanzu na maganar sahu shi ne a cikin mala da gari shi kana cikin sahu ya ga tsinkanin sahu da kowa a buɗe zala ce babu taki da za ka taka da ƙahoka zuwa wani wuri mai lada kamar ka yi taki zuwa cikin wata furja wani kowa cikin tsawo ko ina za ka bata babu taki mai lada a duniya an kawo tambaya fa ba za ka yi tako mai lada a duniya ba kamar ana ba kamar wannan ka je ka ciki ko sahu sahu ya rabu ka je ka taki ko tsawo biyu ne ka shiga ka je ka cika ya kowa taki lada a yana wani aiki da kai a magyaran sallar eh ka je ka cika ka cika sallah dan dan ta shaidan wannan kogo da ke shiga ya samu samu samu ku samu ku kaga wata kima da ce dalu a cikin jarabawa ai haka zan kuna tsaye ai ga kowa da kan kohon wannan ba kowa da kan kowa ba kowa ko kowa sai girma mako a ba ta rike nan ba nan bai binta wanda yake bi tsakanin ku da ka dan bude ka bude kun nake shiga iyaye ku shidan nan nake shiga dai bata muku sallah to kenan ka cike sahu iya da ke kwarai kenan irin ta haka manzon manzon salma iyayen iya sallah Aisha takan buga kofa ta zo iya sallah an ce zai kirkifa ya dan taki taki je bude ya jawo komo baya ya shigo iya sallah eh ya je taki ya bude kofa kaga dan ga taku da akai ga kofa da ya kama ya bude ba matsala kan abu dan aiki bi wa sallah dan mutsi sallah bi wa sallah da cikin sallah iyaye ya haka sai kenan nan dai abin da yake ruwaya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli huwa min umamata bint zainab manzala yana salla iya dauke da umamata bint zainab fa idza sajada wada'a idan zai sujada ya ajje ta wa idza qama hamalaha in zai tsaye he doki kan she doke ta yace muttafaqun alai wannan ruwa bukhari sun kata yace wal muslim arwa muslim wa huwa ummu nas fil masjid iyawa mutane limanci a masallaci nan cikin imamu hafizun hajar me yasa ya kawo wannan ƙarin duk da san da shi saboda akwai wasu malamai na mazhaba masu ganin cewa ai wannan yin ɗaukan yaro ko yarinya ko irin wannan aikin su ina ana fila ne suna na fita cikin malakiya ga bakon suna yin su ce ai da ake ɗaukan yaro ta halitta eh na fila ce to dai ya ɗauki wancan tawilin nasu ture mashi sai ka fa lafazin dama wannan kin na umama ya wakana iya limanci ko a masallaci ke da fama kana kace ya nafila a farilla da shi da manzo Allah yi a farilla da wata ruwa ma mutane sun dan kara abin ta yi mutane sun suna jira shi ya tatrun nas suna jira shi sallah wata kai kudu a bani ya zo ana jira shi zo sallah sai gashi ya fito da umama ana jira shi sallah da ma limanci ne ki ba a nafila bace ba a farilla ce سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الأسودين في سلاح الحية والعقرب أخرج العربة أصحاب بن حبان نعم أقول لك أنا رواية مقايمة دائما تشي بخاري مسلم أن قال دائما إنجان تشي وتم قال متفق عليه تشي بخاري كا مسلم كا وانا رواية ta abu huraira cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqtul aswadain fi salah ku kashe bakake guda biyu a sallah me bakake guda biyu ba tafsirin su al hayyat wal aqrab da macijiya da kunama wayannan ba sai ba maciji baki ko kunama baka na abin da ya rinjaye ne a cikin nau'in kunamu nau'in macizai akwai bakake ma kuma mu kashe maciji ne kawai a sallah ka kashe maciji tana bukata kaga a buga a ɗayan haka ana ana bugawa ko kunama ko to duk mu shi ma na kai maka halicci irin wannan aikin a in ta kama ka ka bari ka bari sai ta cije ka ce ka imani ne kana kallon ta ta shigo kana kallon ta shigo ta shigo za ka shigo ka shi ta gun eh kaka ce a kun kashe ta annabi ta kashe ta kun annabi umarni kashe ta ka ku barta a sallah ya ce da macijiya da kunama kenan nan ka kenan kashe su an ce inda baka bi ba kana buga ka buga kashe ta wannan buga ka da motsinka bai ba ta masalla sai ka kare kuma ka koma gida ka cika sallah ka koma eh umarni ka goma haka aka ce kai sai ya mutu da wuya da ya ina ga haka ya sallah sau da wuya sai wuta to babu suturatul musalli baban sa sutura ga mai sallah kina sa wani abu a gaban shi عن أبي جحيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المسلي ماذا عليه من إثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه ولفظ البخاري وقع في البزار من وجه آخر أربعين خليفة أبن لك رواية أبو جحيم بن الحارث يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي lau ya alamun maru bai na jar musalli ma za a laimin isam da mai hucewa gaban mai sallah ya san abin da yake kan shi na zinihi da zai samu ka gitta gaban mai sallah ka yi kana gaugawa sai ce lakan an kifa arba'in hairan da wumin amina bane dai da ka tsaya arba'in ya yi maka alkhairi da ka huce gaban mai sallah nan arba'in ne yoman sana sa'a abu na mubham kunu arba'in aka ce ko ce tana iya shiga amma baka yanke ka ce wace ki ce to ya ka samu wannan ruwa ta wannan lafasan kunun da ka ana kifa arba'in na khailu min amru bane dai ka tsaya arba'in ya kashe ya alheri ta kauce gaban mai sallah ruwa ce bukhari ya kawo muslim ya kawo amma lafasan makaranta na bukhari ne ya cikin masarar na ban baza a wata hanya daban ruwa ya kawo ruwa da shi a can yake suke bayanin arba'in kin ya ce arba'in khalifa ya kara kan da ce arba'in khalifa kenan shekara mace fatara arba'in mana shekara arba'in kenan shi a can ya hudu shekara tunan mushkilar lafazin bazar da ya kawo arba'in khalifa bai da inganci daga annabi sallallahu alaihi to ka dauki ko awa awa kuma awa awa arba'in kiro minti arba'in minti arba'in wasala za a minti arba'in wasala za a minti arba'in da wahala kama na na yau tsohuwa mai imani wata tsohuwa tsohuwa ce mai imani ko ita dan azkar mutum na Najeriya ce tana tafiya ta Najeriya ce ta ce malam wai ita suna gima suna gima da mijinta ne ita ashe in ta sallah asuba in ta ta hiya ba ta sarrafa cewa sai kusa hudu wani rikin tuna ciya sai ka sabihi ɗari sai a suka fara ɗari sai ta azkar idan ta ta yi misali tana salam cewa shida da rabi suna sallah kare shida biyar da arba'in suke sallah duk tana sallah biyar da arba'in salam bat salama ya kare shida da rabi sai mace ya ce ke sallah ba ta wuce minti goma shi kuma mace mata sai sallah ta ce ta minti biyar ce ta sallah minti biyar ce ta wuce minti goma mace ya ce ta ce a'a to gada mace ake aka aka tambaye ni eh ita kuna ta da ta zalla asaba ko ita ta zaka ta zaka ta tai tai na ci tsohuwan ce sallar ta tsawodewa wannan suka kin da suka jero na suka fari na haila ki wannan ta a sunna manzon sallama manzon iyayen su ban sallama ki kayan ki amma ki sallama ki sallar ki kare mun ji ko yanzu a cikin kin kare kayan ki ki sallama ko ki tuka tsaka ki ni ya ce tsohuwa ce mu imani wai akwai niyyar ibada kwarai an haɗa gashi a tattara ko kenan a taƙaice maganar shekara ba ta tabbata ba amma dai kurin arba'in komi ka ɗauka da abin da yawa ne ya karanta da kai kurin kenan ka tsaya ya ka tsaya ka ji da haya kariya ma alheri ta ka gita gaban shi to nan menene gwalgwadon an ce bai ne dai ba ce amma Allah ce amamul da kwakwa mun ce amamul musalli ce bai ne dai da suka ce bai ne dai malamai magabata duk sun jama'a sun yi magana cewa abin da ake ni mun sai sallah nan can nesa da ni ba kai shi bai ne dai ya sai da ce amamul da ce gaba kenan ba ko ina bane ba in ga gisa kilayin mai sallah a iya da harimi iya da furance iya da iyaka wannan iyakar da an kace kai lai kace da wallahin wasu malamai suna kaddara ta da da inda kake aje goshinka mazan malikiya ne da kake aje goshinka daga dake tsaye zuwa aje goshinka nan ne hariminka nan ne huruminka mafi yawa suna kawo su ra'ayi uku hatta shi Usman bin Taymiya haka Ibn Qayyim hatta Albani cikin silsilar sayyidina Albani ya kawo mas'ala cewa inda ake cewa iyaka hurumin mai sallah wanda in ka shiga zaka shiga wallahin inda yake daga inda kake tsayawa zuwa iyaka zira'i uku an ka wuce kenan dan ka kewaya wurin da zaka da wurin wuce ba wuri ya kai kewaya haka ka wuce ba ta kashe gaban mai sallah naka cikin magana kenan ana magana kenan inda yake hurumin shi wannan iyaka zira'i uku wannan haka duka wani malaman su kai bayani alam wannan shine misali aka samu ruwan abubuwan ya zo tana ko wuri daban buta bayan shi ba wuri ko daga kewa ka taka sai tsaye daka shi kuma magana kenan amma akwai wuri ka shiga da abun ya kake da bayan ya kauce da bayan shi ko amma ya zo ya tsare hanya to ya kai ka ya kai cewa ya kai dogon ya kai zagaya sai ka kuma mutu uku kuma mutu uku sai ka kiyara kan ka tsare zara'i kusan zara'i ko ka gitta shi ta shafa kai sai ka ba shi ne kuma bar suna ta kawo sutura wani iya sauƙi gaskiya ko zai zo gurin ya kawo ka hanya tsaye hanya farko kina ta kace dai hurumin bai da jama salli shi ne wani wajen malamai bayanin suka yi kurin mahi tsawo a wajensu don husta suke yi inda imin sallah mai ka hannu zai kare ka shi ne hurumin shi in mai ka hannu haka haka su tikawa to dai mu dauki dai mai iya yawan zirai shi ne iyaka duka magana malaman gaba daya mai ce hannunka mai ce rashin goshinka mai ƙororo a cikinsu mai cewa zira'i uku a gabanka in ka sa zira'i uku gaban mai sallah to ku sauran bai cikin hurumin shi an gitta ba a cika shiga laifin gitta gaban mai sallah ma'ana magana kenan wallahu ala sai hadisi na gaba ya ce wa an aisha radiyallahu anha qalat su'ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwat tabuk عن سترة المسلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم عائشة تكي توا أنو أنو صلى الله عليه وسلم تنبيا أياك تبوكا أكان سترة تمي صلى دمي أكي سترة يكاريكا game da mai gittawa ita misali mu'akharatar rahal kwatamcin elkwaciya ta sirdi wanda sun suturin raƙumi ayya da abin da ka dogara a bayan shi a baya ko dan haka an ce misali mutu zira'i guda misalin zira'i guda ne an kwace bakin da kenan zira'i guda an kasa kenan ka kafa zira'i guda shi kenan abin da gita gabanka ko ya huce ba ruwanka da shi kuma ka kare kanka to nan haka lafazin ya kawo kamar musulmi akwai kusancin karshen kwaciyar sirdi ta ta kun kwaciyar sirdi kurin karshen sirdi ba aka yi rawace ta musulun wa an sabrata bil ma'bad al-juhani qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسام ɗayanku ya yi sutura a cikin sallah ko da da kibiya shi ce ko da kibiya ka kawa da mazara iyaye har dabba iyaye to nan kutabcin da kibiya to wannan ruwaya da waccan da wannan ta makarantar rahal da olubi samun iya karantar da kai da sutura abu ake kafawa wanda zai kare ka ga misalla shi ne ƙarshen abin da mutum zai sa na akwai masu ko ka sa takalmi ka gita a gabanka wani akwai ruwaya mata ka ta magana ka yi kurtu to ruwaya kurtu ba ta inganta ba ka yi kurtu haka ka kurta to kurtu bai inganta gaske magana an ce kurin in dai sutura ce abin da mahi karanci a kanta wani shi ne mai da wannan kutamcin wannan hamsin misali rabin zira'i ka sa shi a gabanka an kasa shi kenan ba a je takalmi ko kai kurtu wannan gaskiya ba su kai ba matsayin sutura kuma ya ce ɗayan ku ya sutura koda da kibiya kenan kusa wancan kusa abin na karmi kenan ko wa ana abi zarar al-ghifari radiyallahu anhu akhrajahu hakim kuma ne ruwa ce tabbatatta kaman da kabiyan insha Allah wacce ta wannan ta inganta ba wannan ta ta samu kenan ta inganta ba ta sabar abin juma'a bai inganta ba amma dai wancan biyan bukata na mahakatar rahal wa ana abi dhar al-ghifari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقدع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود في آخر الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرج مسلم أبدا كيوانا رواية أبو ذر yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kata'u salatu rajul muslim yana yanki ko bata sallar mutum musulmi idan lam yakun bayna yadi muslim aka ta in a gabanka babu kwatamcin kwacciya za mu rabin rabin kamcin zira'i guda kurin kwacce sirdi tara kuma shi ne wata ra'a kwatamcin wannan abun zira'i guda za mu ce misali abin da yake yanke ma sirai bata maka sallah in babu sutura irin wannan a gabanka menene da mace yace almar'atu da mace wal himaru da jaki wal kalbul aswad da bakin kare zuwa kashin hadisi a cikin hadisi ya ce al kalbul aswad shaytanu dan ta sai tambaya su lai me yasa ake kawo magana bakin kare ba ja ba ba sauran ba ya ce bakin kare shaytani ne kenan ba duka kare bane ba sai baki shine yake bata sallah in ya huce gabanka banda ja da hulya masala sanar da nau'i kuwa to wannan ruwaya tana karantar da kai ka yi hankali in kana sallah wannan ka sakita gabanka inda baka sutura ko gaban suturarka mace an samu ruwaya da aisha ta tabbata aisha tana inkari ya za a ku samu wa za ku gama mu da karnuka da jakuna ta shi ciya ya za ku gama ku samu layin karnuka da jakuna ku samu kuna gama layi da kare da jaki kuna samu layi ta ce inkari gani na yi sallah a ɗaki manzana ina iya sallah ina gaban shi a kwance sai zai su dama ya dunkur kama ta ɗan janye ya sujada kuma ku ce mu ko ku ce ya ce da mace da jaki da kai saba sallah ko da gaban su ita wannan abin da sani ne shi malamai suka ce Aisha radiyallahu anha ai ana ana magana a gitta ke kuma a kwance kiki eh masalai ba dai bace masalai ba nan gitta ba ka ce mace gitta gaban ka kuma ce sauƙin mace an ce mace baliga ba ƙarama ba mace baliga mace balagaga baliga ita ce in ta gitta ake maganar kuma ba tana gaban kaba ta gitta kina akwai gittawa daban ta magana tana gaban shi wanda daban na ta nashi daban ne kashi daban wani abun sabbai da dama sun tabbatar da annabi ya wani magana ita ce bata ji ba take tausa kawo in kare kan maganar wannan masala ta maganar kare da mace da jaki kurin kakka bari wannan su gitta gaban ka kana sallah in sun matsa yi gaba su wuce ta bayanka duk da ana magana duk wa'innan kin ko macen ko jaki ko karan bakin karan kai in sun gitta tsakanin sahu wasu bata ma kowa sallah in sun gitta tsakanin sahu ba ta bata ma kowa sallah inda ake bata sallah su bi gabanka ko tsakanin kai sutura ka huce ka bari wannan shi ne kawai sallah amma can bayan sutura ko tsakanin saboda ya tabbata a bukhari haka cikin sai musulun ruwa ta tabbata manzo Allah kashin rayuwar shi amina iya amina iya sallah abdullahi bin abbas yace na zo akan jakata na bi tsakanin sahu da jakata na huce na je can na tsaya na irme ta na komo na shiga sahu manzo Allah bai ce mun kan kare ta wannan aka ce kenan tsakanin sahu ko da jakka ko mutum da aka ce shiga tsakanin sau ana sallah inda ana sallah babu ne ka gita tsakanin sau kakka maka ka rike mutum ta ga musa gane wasu a yi kokowa da kai ta sai wacce ruwa da aka ce ka rike mutum mai sallah mai an zaka sallah mutum gita gabanka ka rike shi in rike ka bige shi dani ne wannan ruwa to shi kuma ruwa inda kake sallah kai ɗaya ne ko kai da liman sai ka hana mutum huce amma kana cikin sahu wani zai gita kyakkyale shi huce nan ba matsala annabi ya tabbatar da haka nan ana gittawa tsakanin sahu da sahu a je wani wuri a shiga amma ana liman ya sallama to ta kare kuma ga gitta daga liman ya sallama to yanzu kun ba da maka gita gaban wani kai kuma gitawa da ko wanda wanda wannan shubha su sun san da cewa da wannan labarin an buga ba su annabi ce komai ba kuma yayi kuma ya manta abin in ana sallah ne da limami shine kamar cin sutaraka to idan ana sallah ne abin hukuncin yake nan ana sallama sallah babu liman to yanzu kowa bai buga shi gaban shi an bai halitta ka shiga ka shiga gaban wani magana kenan sai ya ce yanzu da nan dai mun ji abin hadisin abu zar ya ga tsawon salatar rajulun musulun iya yanke ko bata sallan mutum musulmi idan lam yakun bayna yadi muslim akhiratul rahal idan a gaban shi babu kwatancin kwacin sirjikin wannan abin da kisa je me yake yake mai sallah almar'atu wal himar wal qabla aswad da mace da jaki da bakin jaki da bakin kare kashan hadisi a wata ruwa na fage ce alkalbu aswad shaytanu bakin kare shaytani ruwa musulmi kenan wala hu wata ruwa ta musulmi ana bi huraira nahu dunal kalam wata ruwaya ta musulun da abu hurara ya kawo bata abu zar ba amma a can ba magana kare akwai magana mace da jaki a wata lafazin wale abi dawud ruwaya ta abi dawud da imamun nasa'i ita wanda ita kuma ibn abbas su masa kawo kayan akwai abu zar akwai mana mai kace wannan abu hurera nan kuma abu ibn abbas ne shi make ba labari irin wannan labarin cewa iya yanke iya yankewa iya yankewa mutum sallah da mace da da jaki da kare bakin kare shi ma karuwa ibn abbas amma can yace nahu irin wannan da ta gabata dun akhiri amma banda karshen nan na maganar maganar kalma so shedani kenan bakin kare shedani ne amma a can ruwa ibn abbas ya kawo mar'atul ha'id mace me yace balaga ke matan ya ya kaide matan ba kwat mata ba akwai yarinya karama a'a mata baliga ita ce take ɓata sallah in ta gitta gabanka sai wa ana abin sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza salla ahadukum ila shay'in yasturu min an-nas فأراد فأراد أحد أن يجتهد بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه فإن معه وفي رواية فإن معه القرين أبو سعيد كبار الأبار الشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس إذن لا ينكو إيا سلى أولا أبدي كاري من سترة تكانن شدة متاني كنن كاي سترة هي wani zuki so gitta tsakanin kai da sutura eh to dai annabi ya ce anan kakkabar shi ka kare shi na ga lokacin namu ya kare hidi ala kai mu sata san insha Allah sai mu ida sai mu koma sama yamma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته